kwanan wata yau uku ga watan rabi'ul akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine dace da 25 ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min tarikh wallafar الشيخ عثمان ابن محمد الخميس har yanzu dai muna cikin أهم الأحداث في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه mafiya mahimmancin abin da suka faru a khalifancin sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda wannan sati da gabata kuma mun ji yadda aka bude tuskar da su da kuma yadda aka kama Hurmuzan da yadda aqiba ta Hurmuzan ta kasance yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi amur ramada amur ramada sanata 18 wannan amur ramada din ana kiranta da shekarar toka ramada toka kenan me yasa ake kiranta da shekarar toka saboda an yi wani fari ne mai tsanani an samu kamfa ta ruwan sama kusan shekara guda cir ruwa bai sauka ba a wannan shekara za mu dan ambaci wasu abubuwa kaɗan kan mu shiga cikin karatun abinda malam ya rubuta cikin abin da suke da alaƙa da wannan shekara ta amur ramada malam ibnu kasirin allah ya masa rahama a cikin littafin sana al-bidaya wa nihaya ya ambaci wasu sabuba yasa malamai suka kira wannan shekarar da amur ramada daga ciki ya ce an kira ta da amur ramada ne saboda istidadul ardi min qillati nazar ƙasa ta yi baki kirin saboda ƙarancin ruwan sama hatta ada launuha shabihan bil ramad har sai da launin ƙasa ya juye ya zamto kai ka ce toka ce kai ka ce girki aka auji aka kona a ice a wajen kaga za ka ga an samu bakar ƙasa ko kuma toka sai kasance ƙasar da mutane suke takawa maimakon jarrereyi ko wanda yake karkata zuwa ga jaja jaja sai ƙasar ta juye ta zamto baƙin ƙirin saboda rashin ruwan sama ta ƙone قال شيء وسمت شيء لأن الريح هو لأن الرياح كانت تغطي ترابا كالرماد an ambaci wannan shekarar ne da shekarar toka saboda idan sai ka ga kamar toka ce take dukan jikin mutum irin kasar da za ta taso ta bugan ma fuska haka irin wannan kasar ta yi baki ta zama kamar toka saboda rashin ruwa wasu kuma suka ce li anna alwanan nasi abhat mislar ramad saboda matsala da yunwa da rashin ruwa da mutane suka tsinci kai launin mutane duk ya yi baki mutane duk sun yi baki sun juye sun zama kamar launin toka din yadda ya ka zo da insha Allah ta'ala a gaba idan mun zo bayani game da yadda sai Umar an sabbar Allah ya kara masa da ya kasance wasu kuma suka ce qillatul amsari amil kamil kawai an kira wannan shekarar ne amur ramada saboda an rasa ruwa shekara guda ɗaya shir shekara ɗaya shir ba a samu ruwa wanda kada kuma ta kuma gaba ɗaya arzikin su da rayuwar su ta dogara ne akan ruwan sama da an yi ruwan sama za su yi noma su samu amfanin gona su ci su da dabbobin su ruwan sama ya ya yi saboda duk abin da ya kamata su samu na arziki babu wasu kuma abin da suka riga suka ajiye don su ya riga ya tsari irin masu ajiye abincin shekara ko abin da ya kama da ya tsari ana jin ruwan sama ya zo yanzu a yanzu a samu wani sabo yanzu ruwan sama ruwan sama bai shi sa an shiga cikin magana kusan sai aka wata tara sir wata tara sir a cikin wannan magana daga baya kuma Allah madaukakin sarki warware da kuma ga kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a cikin wannan yunwa da aka gabatar da kuma yadda aka kunci a lokacin da Umar shekara ta goma sha takwas bayan hijira saboda tsananin yin wa'in uwa ya kasance dabbobin irin na daji masu farauta haka su irin su zaki ko kura saboda su kansu a dajin babu wanda ya isa yunwa ta yi masu sun shigowa da kudin don samun mafaka a wani amma yanzu masu neman nama suke da neman rayuwar su zaki ko kura za su shigo cikin gari su zo tare da adam ba inda suke saboda tsananin yunwa da ruwa ya kasance da ruwa sun yi kasance a kuyar ko kungiyarsa za a misali ya sa da hannun yin kama saboda su su kama su ta ta ta ko ta ko ba ku kana yi da ne ke shi wani shekara shigowa cikin garin Madina saboda abin ya fi tsanani a cikin ƙauyuka da ke gefen garin Madina to shi sa sai mutanen ƙauye suka yi ta kwararowa suka yi ta kwararowa sai da aka samu kusan kam na mutum dubu sittin kusan mutum dubu sittin a kusan bayan gari sai na umar yasa aka samu musu tantan sun fito babu abin da suka dogara da shi a lokacin sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa gwamnati ta iya samu ta ba su da komai abin da ya sai da kaga ana gudun hijira din nan sai an karɓar gudun hijira an yi gudun ko an sa a fara bari kaga a lokacin duk abin da yake cikin gidanka da dukiyarka da me duk kuɗin ka zama talaka ba ka da komai irin ɗan abincin da ake zo a dafa abincin gandu ɗin nan a dafa abincin mutum ɗari biyar a cikin ya guda yadda aka ba kowa ya cikin haka zaka ba yadda ka iya to abin da ya faru ke saboda ka ba su da abin da za su iya samu su kai bakinsu sai abin da gwamnatin sayyidina umar ta samu ta dafa ta ba su suka dan uwa sai na Umar dan Khattabi Allah kara masa yarda sai ga halin da ake ciki ya lazimta wa kansa wata doka yace duk wani abu mai mai ko ya daina cin gurata da miya ko da romo ya daina shan madara yace dandanar azaba da kunci da mutane suke ciki shi ma da iyalan da suke kanta tana mutuwa yana ɗaukar abinci mai rai da lafiya masu yake ba za ta bisa ta ji cikin gidansa ba a cin abinci a koshi wata rana akwai ɗansa mai suna ubaidillahi ubaidillahi yana da yana da wata akuya da yake kiwatawa saboda haka sai ta sai ta aka yanka ta akuyar ta ce ta ta ce halak malak shi ya shi ya ce ta yake kiwata ya sa an yanka ta an dafa kawai sai ƙanshin ya tashi sai zai na umar ya ƙanshi sai a gidan nawa sai ce ma abunmu ahadan min ahli ya ji tarihu alayya ya ce ba na tsammani akwai wani daga cikin iyalan gidana zai irin da zai irin wani karfin halin ya dafa nama ƙanshi yana tashi yana fitowa waje sai ban tsammani akwai shi yake faruwa kamar da yace kai wa Allah kaka ce gaya masa kasan halinsa yace ni kan bazan iya masa ƙarya ba wallahi in ya tambaye ni sai na gaya masa to wallahi ƴan uwa abincin akuyar da ba a ci a gidan sayyidina Umar ba ke haka ya tattara haka ya tattara ta a tukunya bayan ta yi aka kai ta kaf din ƴan gudun hijira aka je aka ba su suka cinye yana je yana gani haka ya hakura Allah ƙara ba ba shi wannan aslam bawan sai na umar ne sai da sai da ce wallahi sai da maka da cikin tsoro kada kai da Allah yake ya rada yayi baki saboda baya ci ba abin abin da yake sauki a cikin cikin koyi aka ta sai saboda wanda yake da cikin kawo suna cin abin da bara kyau ne shi kuma ya rinka kuma da zai kai ba da shi ba fa shi kadai ba da shi da iyalan gidansa haka sai na umar ya rinka gudanar ya rinka gudanar da abubuwa akwai wasu ƙa'idoji da sai na umar ya ɗauka ko wasu dokoki don ƙoƙarin shan kai da kuma samun sassauci da sauƙi game da wannan annoba kusan guda bakwai ne ko guda takwas sai na umar ya yi iya ƙoƙarin su ya ga mutane sun fita daga cikin bala'in da suke ciki ya damu kwarai da gaske to abu na farko da sayyidina Umar yayi shine ya zabo su mutane masu iko wanda za su iya mutanen da suka zo suka barbazu ko kuma suka yi kamfin aka kafa musu tanti a gurare sai ya tura su kowa da hali suke ciki waye bashi da lafiya ya za a ba wani magani da sauransu wasu kuma cikin gari ƙananan marasa ƙarfi wanda su ma ba za su iya ci da kansu ba sai na umar sai a je a duba a garin da suke har gida ake ɗaukar gari ake kai wa mutane su waɗancan sai a je a tara mutane sai a dafa musu abinci sai a rarraba musu wanda ma bai zo wajen ba za a ɗauki gari a je a kai masa har gida waɗannan da sayyidina umar ya wakilta dukkanin su gaba ɗaya idan yamma ta yi za su zo wajen sayyidina umar a kawo report ni ga abin da na gani a waje kaza ga adadin mutanen da ba su da lafiya yau an ci abinci kaza yau ba a ci ba kaza da kaza haka sai na amur ya gudanar da abubuwa saboda abu ne da ba za ta yi shi kaɗai ba kuma ba zai bar abin ya lalace ba shi sa sai ya samu su amintattu ya naɗa su wannan yana can wannan yana nan wannan yana haka aka rinka ƙoƙarin a aiwatar da duk abin da sai na umar ya tsara ana yin sa kuma yadda ya kamata abu na biyu sayyidina umar ya ɗauki matakin ciyar da abincin baitul mali gaba ɗaya duk abin da ake da shi a baitul mali sayyidina umar ya ce a tsako shi haka aka rinka fito daga abinci daga baitul mali duka kamar yadda kuka sani a wancan karan in aka ce za a fitar da zakka galibi zakkar kayan abinci ne tunda babu kuɗi a lokacin mago babu kuɗi mai yawan da za a ce ana fitar masa galibi in ka ji zakka zakkar dabbobi ne zakkar abinci to da abincin da aka samu na zakka ana taskance shi ne a baitul mali galibi a raba wanda za a raba wa talaka wanda suke mabukata a babban su to duk abincin da yake da baitul mali sai na Umar haka ya rinka fito da shi aka rinka fito da shi ana ciyarwa waɗannan wanda suke a bayan gari din aje a basu kowa gwargwadon abin da zai ishe shi sannan sai na Umar duk da haka abincin ba zai isa ba yasa aka je kasuwannin cikin gari duk inda ake sai da abinci aka siyo shi aka kawo shi kasuwannin da suke kusa da Madina nan ma duk yasa aka shiga aka je aka tura abinci duk a je a siyo shi a shigo da shi dan me dan a ciyar da talakawa su fita daga cikin halin yunwan da suke ciki abu na uku daga cikin matakan da sai na Umar ya dauka ƴan uwa shine bayan duk an ciyar da wannan abincin ƴan uwa abinci ya kare kuma garin Madina still babu abinci sai rubuta takarda aka kai wa gwamnoni da al'umara da suke garuruwan da addinin musulunci ke jagorancin su irin su a kufa basra misra da sauransu duk sai na umar ya rubuta musu takarda ya aika ce a kawo dauki a yi laftin abinci a shigo da shi garin madina da su ma haka suka rinka jibgawa a dabbobi kayan abinci ana laftin ana shigo da su kayan madina ana siyar da mutane in kwa kuna kallon abin da sai na umar yake yi ko haka wato babban burin sayyidina Umar ya ga ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga cikin wani hali ba haka ya rinka yi abu na hudu shine sai ya sanya kowanne gida daga cikin gidaje da suke cikin garin Madina waɗanda suke da halin suna da abincin da sun aje suna iya ci kowanne gida sai ya sanya musu mutane adadin su rinka cin abinci tare da su misali gidanka kana da mutum goma sai ya ɗauko mutum goma daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira sai ya kawo maka an fahimta kowa ya ci rabin abin da zai ci kenan abincin da ka saba ci to kowa ya ci rabi sai ayi haƙuri da Allah a daddaki a tura a haka a tafi a haka ayi haƙuri kafin Allah ya fitar da mu haka sai na Umar idan gidanka kai kuku 20 ne sai dauko mutum 20 a ƙara muku in kuku biyar ne sai dauko mutum biyar a ƙara muku kowanne gida adadin mutanen gidan adadin mutanen da sai na Umar ya dauko ya ƙara musu dan dai ya kasance ba a halaka gaba ɗaya ba eh ai ba haushe ce wai da babu gwanda ba daɗi yawwa to su waɗannan tunda suna da abin abin da za su ci wancan ba su da shi to ɗauko su ka haɗa su dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abincin mutum yawa sai ya apply ɗinta kuma ta yi aiki Allah ya ƙara masa yarda abu na biyar da sayyidina Umar yayi shine hatta a jibayatu zakah tattara zakka sai da Umar sai ya jinki wannan shekarar sai da Umar sai ya daga kafa ya ce kada a je wajen kowa karɓar zakka saboda halin da ake ciki duk mawadata a basu yanzu yanzu kowa yana jin yana ji da abin da yake gaban sa ne na yunwa saboda haka ba a tattara zakka a wannan shekarar ba sai da shekarar ta fita Allah madaukakin sarki ya wawaye al'amarin sai sanan sai da Umar ya tura su'at sa'i sa'i masu tattaro zakka ce kowa a je a karɓo zakka to da aka je kuma sai na Umar sai ya karɓi nasibai kaso biyu da ta wancan shekara da wannan ba ya fi maka akai ba tun da haƙin Allah ne aiko yawa sai na Umar ai ba shi da haƙin ba shi da haƙin da ya fi haƙin Allah saboda haka ba ya fi ma akai ba amma dai an ɗaga ma kafa ne saboda halin da ake rabobi nan da aka karɓa kaso ɗaya sai na Umar yake so a raba shi a talakawa gaba ɗaya inda yanzu aka ɗan farfaɗo ba a gama koma ba kaso ɗin kuma sai a kai a sa a baitul mali haka sai na Umar da Allah ku duba ku duba tsari kai ka ce sai da Umar economy ya karanta ka duba yadda ke tafiyar da tsarin abubuwa Allah ya kara masa yarda abu na shida shine sai na Umar sai ya hana al-ihtikar al-ihtikar shine hodi boye kaya boye kayan abinci irin mugunta ta yan kasuwa shine je sai abinci da yawa lokacin da ake bukatar sai boye wai sai ya kara tashi ya kara tsada ya zo ya gallaza mutane ya cuci mutane bayan gallazawar da suke ciki kuma ya ƙara gallaza musu sai na umar ya ce babu wanda ya sai boye abinci duk wanda ya zo da duk wanda ya zo da kayan abinci a matalaka mai kwano ɗaya mai kwano biyu ya zo ya kada wanda ya zo ya sa kuɗi sai ya gaba ɗaya sai na umar ya hana to haka sai na umar ya rinƙa yi har sai da Allah madaukakin sarki warware abu na ƙarshe shine a al-khuruj ila al-musalla lil istisqa shine na ƙarshe sai na umar sai ya fita zuwa ga musalla shine inda ake sallar idi aka ji aka roƙi ruwa aka yi addu'a kenan ko to kun ga addu'a ita ce a me a ƙarshe kenan duk sai da aka gwada da barbaru da duk abin da aka san za a yi sannan kuma sai addu'a to haka ake dan uwa idan kana neman abu ka tashi tsaye ka jajirce ka yi da gaske sannan kuma sai addu'a ta biyo baya sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka eh ba shantakewa ake ba ba zama ake a waje guda ba kawai ka daga hannu kan ce Allah ya maka kaza wallahi Allah ba zai maka ba to yan uwa irin wannan shugabanci na adalci na sayyidina Umar ko shakka babu duniya ba ta taba ganin shugabanci irin wannan ba wallahi lokacin da ake cikin a matsala ta rashin abinci ta rashin ruwa ta yunwa yadda kowa yake cikin yunwa haka shugaban ƙasa shugaban ƙasa na duniya a lokacin shi ma ya yarda ya sa kansa a cikin yunwa ka kwatanta da shugabannin mu yanzu yanzu yan kwanakin bayan nan shekara ɗaya da ta wuce lokacin da aka yi tsadar abincin nan sosai da Allah mutane ba su shiga cikin wani hali ba an yi yunwa sosai kaga wata bakar shinkafa da ake siya bakar shinkafa sai a mata wanki talatin ba haka ba ne wai ma jama sunanta ka gani a zo a yi ta wanke ta kuma wallahi a haka za a sata a cikin a cikin abin nan a cikin tukunya a dafa ta ana munna kuma a zo a ci to wasu majan ma ba su da arzikin samun mata ko tafasa wallahi aka rinka ci da gaske ne wallahi tafasa aka rinka ci tafi da an kaje in kaje gidajen shugabanninmu ka je ka gani ba wani abin su da ya canja na rantsa da Allah guda ɗaya da suke yi waye canza bai canza ba a lokacin da talakawansu suke mutuwa suke mutuwa da yunwa ba abinci su kuma ba wani abu nasu da ya canza ba wai zancen abinci ake ba a'a motarsu ta shiga rigarsu ta sawa gidajensu ba wani abin da ya canza sai kuɗaɗe ma ake fitar a lokacin a ce za a sayi motoci za a yi kaza ba haka bane za a yi renovating ɗin gidan mataimakin shugaban ƙasa akan biliyan kaza a lokacin da a lokacin da talakawa suke mutuwa dan Allah waɗannan shugabannin waɗannan shugabannin su je suke da Allah ne yanzu idan sai na Umar ya je gaban Allah madaukakin sarki kansa a sunkuye yana tsoro yana shakka su kuma waɗannan su zo a yaki nan tsakani da Allah kalla abin da sayyidina Umar yayi ɗansa na cikinsa a nasa ne halattun sai hana shi ci lokacin da shugabannin su kuma suke suke ebo ƴaƴansu su halatta musu dukiyoyin mu namu sai kaga shugaba ya hau ɗansa ba shi da komai ko ba kowanne mukami ne da shi ba amma kankace me yaro ya zama duk samarin garin sa ya fi su kuɗi wani kuma an ba shi da kunya ma a cikin shugabanni zai ɗauko ɗan nasa ya danna shi a cikin mulkin ma iri iri ‘ya'yanka sun fi yaɗin mutane ne? shi sa shugabannin wallahi sai dai ta Allah kawai tsakani da Allah ina gaya muku wallahi sai dai ta Allah sai dai Allah ya mana rahama gaba ɗaya kawai amma zaluncin ya yi yawa eh zaluncin ya yi yawa ƙwarai da gaske Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala yace summiya bi amir ramadati li anna al-ardh swaddat min qillati al-matri malici an ambaci wannan shekarar da amur ramada shekarar toka li annal arda saboda ƙasa a wannan lokaci iswaddat ta yi baki kirin min qillatil matari saboda karancin ruwan sama kun ga ɗaya daga cikin dalilin da na ambata mana guda hudu kenan ko wanda malam ibnu kafir ya ambata hatta ada launuha shabihan bir ramada bir ramad har sai da launin ƙasa ya juye yayi kama da toka kai ka ce toka ce saboda yunwa wastamarra hadha alhalu tis'ata ashhurin aka zarce wannan hali ya wuce wa mutane har tsawon watanni tara ana cikin bala'i fakataba umaru ila abi musa bil basra saboda haka sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda ya rubuta takarda zuwa ga ɗaya daga cikin gwamnoninsa da ke garin basra ta iraq ta iraki shine abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda wa ila amr bin al-as haka ya rubuta irin wani takarda zuwa ga ɗaya daga cikin gwamnoninsa da ke misra shi ne amru bin al'as ya ƙulu yana cewa wa gaufahu li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku kawo ɗauki a kawo agaji a kawo tanyowa al'ummar annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ne kamar da na gaya muku aka yi su ma kowane daga cikin sayo kayan abinci aka turo garin madina wa kharajan nasu lil istisqa'i saboda haka sai mutane suka fita don shayarwa kamar yadda na gaya muku da malam yana kawo komai a takaice ne ko kun ga duk waɗannan abubuwan da na ambata malam ya tsallake su kawai ya tafi ƙarshe ne lokacin da aka tafi mai neman ruwa mutane suka fita lilistisqa don neman shayarwa alistisqa'u shine neman addu'a ko sallah don Allah madaukakin sarki ya shayar da mutane shari'a ta shar'anta cewa duk lokacin da aka rasa ruwa lokacin saukar ruwa ya yi ya kamata a ce an samu ruwa ba a samu ruwa ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar kuma ya aikata cewa sai a fita bayan gari sai a samu kaya marasa kinsa sai ya juya shi baya sai ya sa shi a baibai ina fata an fahimta malamai suka ce wannan alfa'alu ne alfa'alul hasan ne kyakkyawan fata ne yadda annabi ya sa mayafinsa a baibai to Allah ya juya mana hali daga rashin ruwa zuwa ruwan sama ina fata an gane alfa'ali ne kyakkyawan fata ne to annabi ya fita ya je ana so kowa ya nuna kaskanci da rashi da babu a wajen Allah madaukakin sarki kowa ya nuna ba kowa bane ba a so zaka je roƙar ruwa ka je ka sako gizuna ka tore ita a'a kowa ka samu wani dan yadi 20 kamar raya ka sa ka tore shi da wata wula ka ta da unkune yawa kana so ka nuna Allah kai ba kowa bane eh sai a sai a je a yi sallah kuma sai a roƙi Allah maɗaukakin sarki abinda ake so kamin a dawo gida Allah maɗaukakin sarki ya bada ruwa wa akhraja umaru ma'ahu al-abbas amma an-nabi sallallahu alaihi wa sallam liyastasqiya lin-nas sayyidina umar sai ya fito tare da shi akwai al-abbas ibn abdul muttalib babban manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wa sallam liyastasqiya lin-nas dan shi abbas din ya nema wa mutane shayarwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ma'ana kun ga sayyidina Umar ya dauko Abbas ne dan Abbas yayi musu ne addu'a an fahimta yawa wannan na ɗaya daga cikin abinda malamai suke kafa hujja da shi wajen halaccin tawassali da addu'ar bawa na gani idan akwai wani bawan Allah da kake kyautata masa zato mutumin kirki ne a zahiri kamar yadda ka sani to babu laifin wani abu ya taso maka sai ka ce wani dan Allah yi min addu'a ina da bukata iri kaza shi kuma sai ya daga hannu ya ce ya ubangiji Allah ka biya wani bukatar sa iri kaza to irin wannan ne sayyidina Umar sai ya dauko al-Abbas saboda me saboda kusancinsa da manzon Allah ira da aminci su tsara tabbata a gare shi ba tawassali bane da da zatin Abbas an gane ba tawassali bane da zatin Abbas kamar yadda wasu suke riyawa cewa ana tawassali da zatin kowa ba haka bane za mu zo mu ji insha Allah ta'ala fa qama al-Abbas da aka je filin da za a yi sallah ayi addu'a sai al-Abbas ya tsaya a wannan fili fa khataba yayi huduba ina Umar dan Khattab yana nan a gefe shi ma ya shiga cikin mamu saboda yanzu makami ne da ake neman kusanci da Allah madaukakin sarki saboda haka a samu wanda yake kusa da Allah madaukakin sarki to sun kyautata wa Abbas to sai suka sashi a gaba wa aujaza ya takaita hudubar tasa wa salla sannan sai sallah da mutane sai sallah da mutane sallah ce da ake ita ma ba wata doguwa ba takaitacciya ba kamar sallar kisbewar rana ko kisbewar wata ba ita ce ake doguwar sallah za a yi ta sallah ne har rana ta bude kawai haka za a yi ta yin ta shi sa ka ga ruku'unta guda hudu guda biyu sujjada ta ma guda biyu ita sallar kisbe wata kenan idan aka yi karatu aka yi karatu aka karanta kamar izu uku a tsaye ko izu biyu sai limami ya ruku'u a dade a ruku'un a dade idan ya dogo idan ya dago daga ruku'u me yakon ya ce hamdan kasiran tayyiban barakan fi sai su gaba da karatu kawai an gane sai su gaba da karatu dan ma ya karatu ya karatu ya karatu ya karatu ya karatu sannan sai ƙara ya ruku ita haka siffata sallar kisfiyar ranar da ke wata ba a so a dawo sai ranar ta buɗe ita wannan ana yin ta ne takaitacciya ثم جثى على ركبتيه bayan sun gama sallah sai al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya kafa guyoyinsa a ƙasa ma'ana ya durƙusa kenan eh na ga muku gurin da ake son kaskanta ka nuna kai ba kowa bane a gaban Allah madaukakin sarki sai ya kafa guyoyinsa a ƙasa wa qala kun ji addu'a da yake sai ce Allahumma ya ubangiji iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka Allahumma ighfir lana warhamna ya ubangiji mu sannan sarafa sannan sai ya juya shikenan an gama me ya faru fama balagul manazila basu kai ga karasawa gida raji'ina ba suna masu komawa hatta khabu bil gudrani har sai da suka rinka kutsawa cikin mamakon ruwan sama ruwa yayi mai kenan ya zo wata tara wata tara ba ruwan sama kun ji irin bala'in da aka shiga amma da aka ji aka yi ibtihal lillahi subhanahu wata'ala aka kaskantar da kai malam ibn malam ibn al-qayyim Allah kara masa Allah masa rahama yake cewa babu kofa da dan adam yake samun shiga da kusanci a wajen Allah madaukakin sarki kamar kofar kaskanci ka nuna wa Allah madaukakin sarki kai ba kowa bane baka da komai ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah kai ba kowa bane to nan da nan sai ka samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki to lokacin da suka yi wannan sallah ba su koma gida ba sai gashi suna kutsa ta cikin ruwa ruwa ya sauka alhamdulillah sai malaki an Anas bin Malik radiyallahu anhu ba na ga yadda hadisin yake an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hakika Umar dan Khattabi Allah ya ƙara masa yarda kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abd al-Muttalib ya kasance duk lokacin da suka samu rashin ruwan sama shine idza qahatu ƙasa ta bushe ruwa ya ƙi sauka aka samu fari istasqa yana neman shayarwa bil abbasi ibn abdul muttalib da al abbas ibn abdul muttalib yake nufi da wannan yana neman al abbas ya musulmi ya musu addu'a dan uwan fahimci wannan da kyau ko faqala sayyidina umar yakan ce allahumma inna kunna natawassalu ya ubangiji mun kasance muna yin tawassuli muna kamun kafa muna neman tsari ilaika zuwa gare ka ya Ubangiji bi nabiyina da annabinmu fatasqina sai ka shayar da mu a wancan lokacin lokacin da annabi yake raye idan abu ya rintabe idan abu ya lalace wajen wajen ake zuwa neman addu'a wajen manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma hadisin bukhari da muslim annabi yana cikin hudu ba kaman bari ko wani balaraban kauye ya shigo yace yace ya rasulullah halakatil amwalu wa inqata'ati subul fada Allah lana ayyu ghithana hanya ta yanke dabbobi da dukiyoyi sun halaka ya manzon Allah roƙa mana Allah ya shayar da mu ya kawo mana agaji ba ruwa annabi inda yake tsaye a nan kan mabari kawai hannunsa ya daga ya ce Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna shikenan kawai annabi ya ci gaba da hudubarsa sallallahu alaihi wa sallam marwacin hadisin yace ba alamun hadari a garin rana ce yace akwai wani dutse da yake bayan wani gida ake ce masa darul qaba gidan sayyidina Umar ne kawai sai muka ga wani hadari kamar garkuwa ya bullo ta bayan wannan gidan kawai da ya toye toye zo tsake sama kawai sai ya baje kankace mai kawai sai hadari ya ya mamaye sai walƙiya sai ruwan sama sai da aka yi sati guda ana ruwa sati ɗaya cir ana ruwa bai ɗauke ba ruwa kuma ba yawa ba kenan sai ga sai ga wannan mutumin ya dawo ko kuma wani mutum gani da ruwa take ko kuma wani mutum ba shi ba ya zo ƙara mai ta ya rasulullah dukiyoyi suna halaka dabbobi suna halaka saboda ruwa ya yawa hanya ta yanke babu inda za a je daga nan zuwa can annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake tsaye akan mambari ya daga nu ce Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akami wa dhurabi wa butunil awdiya wa manabiti shajar shikenan kawai ya ubangiji hawalaina akai shi gefen mu shine daga haul akai shi gefen mu can inda suke bukata la alaina mu yanzu kuma an ya ishe mu haka mun gode ya ubangiji Allahumma alal akami wa dhurabi ya ubangiji akai shi kan duwatsu da cididdika da kwari da inda bishiyoyi suke fitowa a kai shi sanya ubangiji kun ga annabi ce Allah ka dauke mana ruwan ma aka dauke shi gaba ɗaya ba shikenan ba Allah bai ce a dauke shi ba sai ya ce a kai shi inda suke bukata kamar yadda ake zuwa a roki Allah madaukakin sarki ya bada ruwa haka kuma ake fita a roki Allah madaukakin sarki ya dauke ruwa in yayi yawa Allah fata an fahimta ya halitta addinin musulunci to kun ga abinda sai na umar ke nufi da Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina ko ya ubangiji mun kasance muna yin tawassuli zuwa gare ka da annabin mu fatasqina sai ka shayar da mu da lokacin annabi lokacin da yake raye suna zuwa su nemi tawassuli da addu'ar annabi annabi ya musu addu'a an gane ba ta suka Allah ba cewa suke Allahumma inna natawassalu ilayka bi jahi nabiyika ba sa faɗar haka wannan saban Allah ne ba daidai bane an fahimta ba a tawassali da jahin annabi wannan kuskure ne babu inda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ko ya koyar ko wani sabon sa yayi dan uwan fahimta da kyau yawwa to sai yace wa inna natawassalu yanzu kuma ya ubangiji muna kamun kafa muna neman tsami ilaika zuwa gare ka bi ammi nabiyina da baffan annabinmu ma'ana da addu'ar baffan annabinmu fasƙina ka shayar da mu fa yusqauna sai ku Allah ya shayar da su da sayyidina Umar ya faɗa haka shine shi kuma Abbas sai ya fito sai wannan addu'a da muka ji a baya ko sayyidina Abbas sai tsaya ya addu'a ya ce Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma ighfir lana warhamna warda anna shikenan sai Allah madaukakin sarki ba su ruwa dan uwa wannan wani babi ne daga cikin babin aqida da malamai suke tattaunawa lallai ya tabbata cewa daga cikin abin da ake yin tawassuli da shi a cikin at-tawassul ja'iz shine tawassuli da addu'ar bawan Allah na gari kamar yadda na gaya muku cewa babu laifi ka je ka samu kowanne irin mutum da ka san nagartacce ne a iya abin da ya bayyana a gare ka wallahu subhanahu wa ta'ala ya tawalla sara'ir Allah maɗaukakin sarki shi yake jibantar abin da yake ɓoye na mutum kai baka san ɓoyen abubuwansa ba amma a zahiri kana mai kyakkyawan mai zato ko to shi kenan ce da Allah wani a roƙa mana Allah ai mana addu'a ai kaza ai kaza ya halatta babu laifi amma ba daidai ba ne haramun ne mutum ya je mutum ya je ce a masa addu'a shi wanda zai addu'a ce sai an bada kuɗi ka wannan haramun ne kuma kai daga cewa ya bada kuɗi ka san bai cancanta ba to addu'a ta ta ce abin sadakan ba wato malamai suka ce ka'ida ma mutum baya karɓar kuɗi akan abin da baya mallakarsa a fahimta da kyau ba za ka karɓi kuɗi akan abin da baka mallakarsa ba yanzu misali amsa addu'a da biyan bukata wanda yake addu'ar yana mallakarsa to dan me ya karɓi kuɗin mutum akai nan me ka karɓa ku addu'a mai ce ba ibada ba ce ibada ce ko to idan zaka ibada sai an biya ka sai an bashi kuɗi yanzu misalin kaje irin su misira za su ga su ɗabaka ɗabaka ce ba akwai irin malaman da in za su maka sauka ko za su maka karatu kai dan ajin talakawa ɗan ajin ƙasa baka saka ka ɗauke su ba san fa ƙarfinka sai ajin su barkalla yawwa su suke zuwa su ɗauke su su biya su saboda ya su biya mai kyau sai a je a kama addu'a kaga zaka sha addu'a kenan in kai talaka ne akwai aramomi irin ka talakawa sai ka je ka same su sai ka biya su su ma addu'a to wannan bai halatta ba duk wanda yace kai masa sauka alqur'ani zai biya ka kai haram Allah in ka karba ka ci haram ina ga muku zan yi sauka alqur'ani a biyan to karatun alkur'anin aka biya ka komai ko addu'ar haramun in za ka mutum addu'a ana yi ne dan Allah dan Allah ka ga dama wannan maybe idan ka yi masa ya ga dama da kansa ba tambaya ka yi ba kuma bai ga gama dama ya ɗauka ya baka shi kenan ya ma isani kai shi ya ga dama ba kai ka sa shi ba shi kenan babu laifi na'am eh misali in yaga budi ba in yaga budi yaga abin da kyau sai sai ta arama wallahi na ji dadi ga wannan sai ce to na gode Allah ya saka alkhairi babu laifi ka tala kai ka nema ba kai ka nema ba kuma kada ya ƙara zuwa in bai baka ba kuma ka jawo shi kaga akwai matsala akwai matsala wato yan abin da nake so a fahimta shine ba a sai da addu'a ba a sai da addu'a don mutumin da yake so a yi masa addu'a sai ya ce da Allah a tayan da addu'a sai a yi masa sai a masa addu'a Allah biya wani bukatar ta shiken amma dai kamar yadda galibi ake mutum ya ce wai ya ɗebo mutane ba ɗebo su zai ya zo biya su ina so ya masa addu'a kuma ya biya su kuma wallahi idan ba idan da ba zai biya su ba za su zo wallahi ba daidai bane yan wannan wallahi ba daidai bane a addinin musuluncin annabi Muhammad kira da amince tsara tabbata a gare shi wallahi ba daidai bane babu wani wanda ya isa ta maka wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka ya halatta a yi tawassali da addu'ar bawan Allah na gani amma wannan hadisi kamar yadda na gaya muku cewa baya nuna cewa kwata-kwata ana yin tawassali da gangan jikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana yin tawassali ne da me da addu'a me zai nuna haka abubuwa da yawa da yawa daga ciki shine idan da tawassali ake da jikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka gaya min meye bambanci da annabi yana rayu da bayan ya rasu akwai bambanci sai na umar ba bukata ya ce ya kawo abbas da abbas da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai haɗi ne ma ba haɗi kawai sai sai na umar ya ce allahumma inna kunna natawassalu bi jahi nabika shikenan kawai ba shikenan ba ba bukatan ma sai sun fito daga gida in ya faɗa yayi ko bai ba yayi amma me yasa lokacin annabi suke zuwa wajensa yanzu kuma aka ce abbas ya zo yi saboda makami ne na addu'a ba makami na tawassali da gangan jiki ba ɗan uwan fahimta da kyau haka malamai suka faɗa sannan wajen faɗinsa a cikin hadisin bukalla da kyau yace inna kunna natawassalu a ilaika bi nabiyika wannan wajen ba'u din dole da wanda suka ce za a yi da zahin annabi da wanda suka ce ba ba dole sun yadda sai an kaddaro na abu su suka ce Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi jahi nabiyina mu kuma sai muka ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi du'a'i nabiyina an gane to sai a duba a ga suwaye suwaye suka fi karfin dalili me yasa muka ce bi du'a'i nabiyina saboda gashin al'abata yi addu'a ko Allahumma ghfir Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yi addu'a ya tafi filin inda ake musalla daga inda yake zai yin addu'a shikenan ko littafi da makaranta na al-aqida na Dr. Salih ibn Sa'ad As-Suhaimi ina ji makaranta anan makaranta shi littafin al-Aqida muzakkira fil aqida wani muzakkira ba nan makaranta shi ba yawwa yawwa akwai babi da ya ware ya sa masa suna shubuhatun wa radduha fi babi tawassul shubuhohi da raddin da malamai suka yi musu a cikin babu tawassuli wannan hadisin shi ya fara kawo ya raddinsa sai da sai da ya raddinsa ta fuskoki guda biyar ka je ka ɗaura ka a gida ka ƙarin ruwa mun karanta shi a lokacin yawwa so da ka yan uwa idan za ka yi tawassuli sai ka yi tawassuli da abin da ya halatta kullum kullum abin da muke cewa shine yan uwa addinin musulunci ana yin sa ne yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar ba yadda ni ko kai na ga ya dace ba idan ni ne zan ga ya dace ko kai ya dace zaukin ka daban nawa daban abin da zan ga ya dace a waje kaza kai ba shi zaka gani ba abin da zamu gani gaba ɗaya ba shi wancan zai gani ba haka bane sai ka sai kasance addini ya zama tosan kula ta kula ta kawai ba haka bane amma ka dauki manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ya karantar da addini shikenan sai a dauka kowa sai a dauki irin nasa kada wani ce ai kai ba ka san annabi tunda tunda ka ce ba ya tausali da annabi kai ne ba ka san annabi wallahi tunda kai ne abinda kai ne kai abinda annabi bai kawo ba ni ina kokari na ce a tsaya abinda manzon Allah ya tsaya ne sallallahu alaihi wasallam shi ne abinda mai ahlali ya ga mana waya kifa inda amrihi wa nahyi to kai me yasa ba kai nahyi wa amrihi wa nahyi din ba kake kokari ka kawo abinda ba shi kenan ba Allah subhanahu wataala ya samu dace amin malai ce ma'arakatu na hawan gabzawa ko yaƙi da na hawan sanata 20 shekara ta 21 bayan hijira wannan yaƙi a ɗaya ne daga cikin yaƙoƙi da aka yi lokacin sai dan umar wanda aka yi da ɓangaren farisa ma'ana ɓangaren ragowar abin da ya rage na farisa kusan wannan yaƙi na ɗaya daga cikin yaƙoƙa na ƙarshe-ƙarshe da aka yi wajen gamawa da farisa gaba ɗaya an yi shi ne a shekara ta 21 bayan hijira kaga kusan shekara nawa kenan shekara uku tsakaninsa da fatotusir kenan ko yawwa mala yace almuslimuna 30 alfan bi qiyadati nu'man ibn muqarrin musulmi a wannan yaƙi sun kasance mutum dubu talatin ne ƙarƙashin jagorancin sahabin da ake ce masa annu'man ibn muqarrib ban sani ko za ku ko za ku iya tuna wannan nu'man ibn muqarrib din kun tuna shi satin da ya wuce mun yi karatu a kansa annu'man ibn muqarrib ne wanda sayyidina umar ya aiko zuwa ga sa'ad bin abi waqas cewa a tura mutane zuwa ga tustur shine wanda sa'ad ya tura shi ya jagoranci wannan runduna karkashin sa ne aka bude tustur sannan kuma aka kama hurmuza shi wannan sahabi ai kun tuna ko yawa to saboda haka wannan yakin ma na bude wannan gari na Hawan an yi shi ne karkashin sa shine Uman ibn Muqarrib wa kana al-fursu qad tahassanu wa lam yakhruju li qital al-muslimina farsawa sun katange kansu da ganuwoyinsu ba su fito don yakar musulmi ba ma'ana sun tattara runduna mai yawa amma sun shige cikin wannan gari na hawan sun kulle kofofi sun yi dako ko da wanda daga cikin musulmi wata kallama tsulaihatul al'asadi fa qala tsulaiha al'asadi sai ya magana don ba da shawara ya ce kun tuna tsulaiha wa tsulaiha kuna jin sirri a cikin musulmi ran ma mun yi magana akan sa ko shi ne mutumin nan fa da ya ce shi annabin Allah ne aka yaƙe shi kun ga musulunta yanzu gashi ne sai gudunmawa yake bayarwa eh Allah kenan Allah subhanahu wataala babu abin da bai iya ba in ya ga dama mutum sai ya gama sabansa kuma sai ya tuba kuma ya aiki ya amma da har yanzu sayyidina Umar ya ce kada a bashi shugabanci amma dai a shawarce saboda gwarzo ne to shi ya bada shawara yadda aka samu nasara a wannan yaki to sai wannan Dulaiha din yace faqala yace inni ara an tab'atha sariyatan yace da Nu'man ibn Muqarrib ina gani abin da ya fi dacewa shine ka tura sariya wata ƙwarya ƙwarar rinduna a cikin wannan babbar rundunar da muke ciki sai ka waru wasu mutane suka tura su fatu haddiqa bihim idan suka je daidai garin ganuwar da suka shiga suka rufe kansu sai su zagaye garin ita wannan rundunar sai su zagaye garin wa yunawishuhum sai su dan kai musu farmaki irin na tsokana sun zagaye garin to sai a samu su daga cikin su kuma sai su sai su je su dan kai farmaki kamar za su shiga cikin garin wa yunawishuhum bil qital su dan kai musu farmaki da yaki su tsokane su wa yuhmishuhum su fusata su su ba su haushi irin ka kawo mutum ka kai masa kai masa abin da ya ka ba shi haushi ya fusata ya biyo ka din to irin ma'ana ka ce tsokana an fahimta to irin sa irin sa kullaha ne yake bada labari yace a yake bada wannan shawara yace ai musu haka fa iza barazu idan mutanen da aka tura suka yi wasu suka yi wa farisawan haka to za su fito su kuma shine fa'iza barazu idan suka fito dan su biyo su su gaba da su tunda sun ga an kadan ne ba gaba ɗaya rundunar bace falyafirru ilaina hurraban su waɗanda aka biyo din sai su dawo zuwa gare mu da gudu sai su dawo wajen babbar runduna kada kuma ta kuma a gefe akwai wanda suka yi me suka zagaye garin su kuma waɗannan yan kaɗan sun gudo idan suka gudo sun tawo wajen wani babbar runduna ƙarƙashin Umar bin Muqarrin sai kasance sun fito daga garin su kenan ko gaba ɗaya idan sun fito daga garin su ga wasu anan san kuma gashi an sa ka ina kenan a tsakiya yawwa fa idza tattaradu idan suka yi kokarin biyo su suka yi kokarin biyo su waɗannan musulman da suka gudu wara'ahum a bayan su wanta hau ilaina su kuma suka karaso inda muke wanda muka tura din azamna aidan alal firari kulluna mu ma sai mu attempting kamar zamu gudu sai mu azama mu kamar zamu gudu kamar mun ji tsoro an fahimta waɗancan ba an biyo su da gudu ba to kaga abin da wai abin da ya koro bera ya shiga wuta ya huta zafi suke cewa to sai mun nuna cewa kamar mun tsorata mu tashi mu gudu gaba daya fa innahum hina idhin la yashkuna fil hazima to a lokacin zaka ga su dukkanin farisawan nan ba za su yi shakka cewa lalle fa sun samu nasara ba sun karya mu me zai faru fa yakhrujuna min husunihim an bakrati abihim za su fito ne daga wannan ganuwar tasu gaba ɗayansu shi ne an bakara ta abihim dukkanin su babu wanda zai saura kun fahimci filan ɗan ɗulaiha za a tura wasu su je su yi tsokana wasu kuma suna gefe idan suka je suka yi tsokanar aka biyo su ba lalle a ce gaba ɗayansu ne suka biyo su wasu za su iya biyo su to idan wasu suka biyo su suka zo inda muke mu kuma sai mu yi mu kamar mun tsuwarta sai mu gudu idan muka gudu kaga waɗannan za su biyo waɗannan tare da mu kenan gaba ɗaya ko sauran da suka rage a cikin ganuwa duk za su fito su biyo mu gaba ɗaya abin ne ma ya samu kenan idan suka fito daga gari gaba ɗaya ba shi kenan ba yawa ɓera ya fito daga rami kenan sai farauta ya ce fa idza takamala khurujuhum idan suka gama fitowa gaba ɗayan su raja'ana ilaihim mu kuma a lokacin sai mu tsaya mu dawo sai a sa za a tsakiya kenan ga wasu san a can mu ga mun tsaya fajaladnahum sai mu musu timbe sai mu tsaya mu jajirce shine fajaladnahum mu tsaya mu jajirce ba kai dauki kansu hatta ya qadi Allahu bainana ha Allah zartar da abin da ya ga dama tsakanin mu fastajadan nasu hadha ra'aya duk mutanen da suke wajen sai suka kyautata wannan ra'ayin da Dulaiha ya kawo suka ce kai wannan ra'ayi ne mai kyau shine fastajada suka kyautata shi suka ce ra'ayin yayi daidai وأمر النؤمان على المجردة القعقاع بن أمرو نؤمان sai ce to yanzu wanda za a sa a cikin rundunar da za ta fita daga wannan babbar rundunar su je su kai hari shine alqaqa ibn amru sunansa kenan alqaqa ibn amru aka ce to kai zaka jagoranci rundunar nan za ku je ku kai hari ku yi tsokana sai ku gudu ku dawo wa amarahum ay yadhhabu ila albaladi ya umarce su da su tafi zuwa wannan gari فيحاصروهم وحدهم سكيوي سوسو كدي ويهربوا بين ايديهم sannan sai su gudo suna gani a gaban sai su gudo kuma sai kuma sun ji tsoro idza barazu ilayhim lokacin da suka fito suka taso musu sai su gudo kasu tsaya kasu tsaya za su yaki da su fa fa'al alqaqa'u zalika qaqa'u bin amr sai aikata wannan abinda annu'man ya umarce shi falamma barazu min husunihim lokacin da suka fito daga cikin katangarsu daga cikin ganuwarsu nakasal qaqa'u biman ma'ahu sai qaqa'u ya juya shine nakasa nakasa ala aqibai ko sai ya juya da shi da wanda suke tare da shi faghtanamaha al-a'ajimu sai waɗannan ajamawa suka ribaci wannan jiyawar tasu sai suka biyo su shine faghtanamaha sai suka ribaci wannan juyawar tasu kamar za su gudu shi kenan sai suka yi kansu fa fa'alu ma dhanna tulaihatu sai suka aikata kuma irin abin da tulaiha ya zaton za su aikata da ya bada shawarar tasa abin da tulaiha ya tsara sai gashi Allah ya gudanar da al'amarin kamar haka wa qalu sai waɗannan farisawa suka rika cewa hi hi ku biyo su ki dauka ka dauka kai dauke kansu mi kansu mi kansu shine ma'anar hi kamar irin ihu ne da ake dan me dan abu mutane ko fa kharaju bi ajma'ihim kaji ba sai suka fito daga cikin garin gaba ɗayan su ba wanda ya rage so kai walam yabqa bil baladi min al muqatalati babu wanda ya saura daga cikin mayaka a cikin garin illa man yahfazu lahum al-abwaba sai waɗanda kawai suke musu gadin kofofi to su suke saura kadai hatta tahu ila al-jaysh har sai da suka kai zuwa ga runduna babba ta Nu'man ibn Muqarrib wa Nu'man ibn Muqarrib ala ta'bi'atihi shi kuma Muqarrib yana nan a redin sa ya shirya ya kintsa tsaf yana jiran daman su karasu wa zalika min sadari nahari jumu'ati hakan ko ya faru a farkon yinin juma'a ne shine sadaru nahar a kirjin yini shine farkon yini wajen hantsi kenan ko farkon yini to abin ya faru a daidai lokacin fa azaman nasu ala musadamati sai wanda suke tare da annoman suka yi yunkuri suka yi azama za su je a gabza musadama shine ka tawo wannan ya tawo a haɗe eh kamar a ce mota da mota su zo su haɗu su karo sai a ce sun samu musadama kenan na kawo mu gama yau wato shine musadama sai wanda suke tare da annuma suka niya aje a gwabza a haɗu fanahahumun nu'manu wa amarahum alla yuqatilu hatta tazula ash-shamsu ya umarta su da yace kada ku yaki yanzu hasira ta yi zawali wa tahubbul arwahu iska ta kada kenan alwahu jam'in ar-riyahu sai iska ta kada wannan shine ya dace da irin annabi abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake idan zai yaki shi ba annabi baya yaki sai lokacin da rana ta yi zawali ko kuma can wajen karshen yini wa yanzilun nasru ko wa yanzilan nasru a lokacin taimakon Allah madaukakin sarki zai sauka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya kasance yana aikatawa shi ma idan zai yaki وألح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعل mutane suka dage suka nace shine alaha nacewa suka nace lalle sai Numan ya ba su dama sun kai dauki kan kan arnan nan ma'ana sun matsa su afka musu falam ya fa'al shi kuma bai ba su dama ba yace ku dakata da ku yi hakuri wa kana rajulan na wa kana rajulan sabita ya kasance mutum ne mai tabbata akan abu idan ya idan ya tsara shi ya baya bari a karya mai tsari tabbataccen mutum ne haka ake so kowa ya zama falamma hana zawalu lokacin da lokacin zawali yayi lokacin da ya kamata afka yaki yayi sallabil muslimina annu'man ya shige gaba yayi wa mutane sallaye muslimanci thumma rakiba bar zaunan lahu ahwa qariban min al sannan ya hau wani dokin sa da yake jaja jaja wanda yake dab da kasa bar zaun doki kenan ahwa kuma shine kala da take ja da irin jaɗin nan da ta yi baki-baki saboda ja ta karkata zuwa ga baki-baki shine ahwa ya hawan dokinsa da yake ja wanda yake ɗan gajere dab da ƙasa shine qariban min al-ard faja'ala yaqifu ala kulli rayatin wa yahussuhum ala as-sabri wa ya'muruhum bis-sabat saboda haka sai ya rinka tsayawa yana zagaya a komandojinsa da rundunarsa ta yaƙi kowace runduna kowanne runduna ma rarraba su ake kowanne za a ba su komanda da kuma tuta a hannunsa suna ƙarƙashinsa to sai zai tsaya a gaban tuta da komanda da wanda suke tattare da shi sai ya kwaɗaitar da su game da yin haƙuri wa ya amurhum bis sabat ya umarce su kuma da tabbata ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan mi Allah ya ce fazbut wadhkurullaha kaseera sai ku tabbata eh kun ga yana yana yana kokarin bin umarnin ayat alqurani kenan ko wa yuqaddimu ila almuslimina annahu yukabbiru alula sannan sai yake gabatar da musulmi cewa zai yi kabbara ta farko yake ba su umarnin cewa abinda zai fara idan za a fara yaki na farko zai fara yin kabbara ta farko idan ya kabbara ta farko fa ya ta'ahabu nasu lil hamlati kowa ya kimtsa yayi ready wajen kai hari wajen kai dauki wa yukabbiru thaniya yace sannan zai yi kabbara ta biyu kuma idan ya ta biyu fala ya baqa li ahadin uhbatun to kada wani ya saura bai gama kimtsa komai da komai ba daga ta biyu ba shikenan ba kamar irin abin nan da yara suke in za su yi tsere a ce on your line din nan get ready go din nan to shine idan ya ce on your line inda kowa ba ya shirya ba in a ce get ready din nan ba ka gama shiryawa kenan ko to go sai a tafi to ka kabbara ta farko yace kowa ya kimtsa kabbara ta biyu kada wani ya kasance bai kimtsa ba ya ce sun masalita sannan sai ka bara ta uku wa ma'ahal hamlatu sadiqa to ka bara ta uku ma a tare da ita akwai afkawa akwai kai dauki na gaske a lokacin kuma kawai afka musu za'a za a fara yaki kenan ثم رجع إلى موقفه سنسي وكما عند وتعبأت الفرس تعبئة آه تعبئة عظيمة fursawa farisawa su ma suka kimtsa suka shirya shiri wanda yake mai girma saboda suna da yawa kwarai da gaske sun tattara runduna mai yawa ta ninka ta musulmi sosai wasaffu sufufan ha'ila suka yi sau sau mai yawa mai bantso irin saunan nan suka yi saboda yawan su sun caccakuɗe sun shiga cikin juna fi adadin wa'udadin lam yura mithluha ya ce sun kasance a cikin adadi na mutane mai yawa wa udadin da kuma kimtsi da shiri lam yura mitluha wanda ba a taba ganin irinsa ba adad shine adadi udad kuma shine mai kimtsi da shiri wa idulahum mastaqatu da kimtsi kenan wa qad taghalghala kathirun minhum ba'dhum fi ba'd taghalghala kama taghalghala abin tigani shine dukhulu shay'i fi shay eh wani abu ya shiga cikin wani abu saboda yawan su wasu sun takuɗe a waje guda saboda suna da yawa wa alqaw hasaka alhadidi wara'a zuhurihim hatta la yumkinuhum alharb wal firaq suka jefa irin wayoyi masu masu kaya a bayan su akwai irin wayoyin da ake sawa a kewaye gida ba su yawa to karfe ne suka samu da abu mai tako tako a cikin su sai suka sashi a bayan su kun san dalili wadan kada su samu dama su gudu ba gudu kenan su ma idan ka a gudu in ka juya za ka je ka sake ne da abu ko to ba gudu ita ce hasakul hadi gashi na hatta la yumkinuhum alharbu had ya kasance ba za su iya guduwa ba wala alfiraru ko kuma tserewa wala tahayyuz ko kuma mutum yayi kokarin komawa a cikin runduna idan ya dawo idan ka tafi kawai ka tafi kenan ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه sannan sai Nu'man ibn Mu'arrin Allah kara masa yarda kabbara al-ula ya kabbara ta farko ko yawa wa hazzar rayata ya girgiza tutar da take hannunsa fata'ahaban nasu lil hamla mutane kowa ya kimtsa tsam dan kai hari dan kai dauki thumma kabbara thaniya sannan ya kabbara ta biyu wa hazzar rayata ya kara girgiza tutar nan fa ahabbu aidan fata'ahabbu aidan suka kara kimtsawa suka shirya thumma kabbara thalitha sannan ya kabbara ta uku wa hamala wa hamalan nasu alal mushrikina yana kabbara ta uku kawai sai ya tafi kai dauki sai mutanen da suke tare shi gaba ɗaya suka biyo shi aka tafi aka kai dauki kan mushrikai wa ja'ala tarayatu nu'man tanqaddu ala al-fursi kan qibadil uqabi saboda ka sai a waɗanda suke tare da annu'man ibn muqarrib wanda suke bayansa wanda suke cikin rundunarsa suka kai wani irin ɗauki shine in ƙabba wannan wannan ayata cikin suratul kahfi suka samu abin nan katanga ko tana niyyar rugujewa ya aya take eh aya ta cikin suratul kahfi ina so ina so mu dauko wannan kalmar ce ta in ƙabba cikin suratul kahfi karshe kissar annabi Musa da Khidir lokacin da suka je wannan gari فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض هو فأقامه أن ينقض إرن تا كركتو غبا دي تا تو دين تو شيني أبندا Nu'man bin Muqarrin ya kai dauki gaban su ya afka musu ya danna kansu shine ce in qiba kan qibadil uqabi kamar yadda kaga shahu yana kai dauki ala alal farisati ga abin da yake so kake gani shawo idan ya taho daga saman nan zai dauki tsuntsu ko wani abu yawwa yadda yake tawa da karfin sa to haka suka yi musu ma suka danna su in ya tafa kawai sama shikenan hatta tasafahu bisyufi har sai da takubba suka haɗu da juna shine tasafahu kamar gaisawa kenan kaga takobi ba ta gaisa ba ko kawai sai dai ka ji karar takobi kenan sun haɗu da juna kenan faqatatalu iqtila iqtitalan shadidan suka yi yaƙi yaƙi mai tsanani lam yi uhad mithluhu fi mawqifin min al mawaqif al mutaqaddima ba a samu ba a samu wani yaƙi irin wannan da aka yi ba daga cikin yaƙoƙi da suka gabata mai tsanani irin sa wala sami as-sami'una bi waqa'ati mithliha sannan wasu masu ji duk yadda kake jin labari baka taɓa jin labarin irin yaƙi da aka yi kamar wannan lokacin ba gwabzawa irin wata wannan lokaci baka ji ta ba وكتب الله النصر للمسلمين amma dai daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya rubuta nasara ga musulmi yaƙi ya ƙare shi kenan daular farisawa ta kare Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mu zo sai mu tashi wafatu Khalid ibn al-Walid eh mutuwar Khalid dan Walid kenan maza maza sun faɗi kenan Allah ya ƙara masa yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi kotun taɓin harshe Allah ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah